مقتول فراسة محمد شيخنا عبد محمد التجاني على سبيل الثالث الفايسي ورضي الله تعالى عن جوز الأدواسي قلب الأقدادي بريد الدهر على الإدلاج هاتم الهتمين من رأس الأمة شيخ إبراهيم بن ياس رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عن شيخي ومرضي وقائدي وفهدي وملاذي وأديبي الشيخ إبراهيم مصدق الله أسأل السداد في كل ما سألناه وما عجزنا عن سؤاله السلام عليكم معشر الأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأتي من بعده ومعنا wato shehu da zai zo na san yana hanya insha Allah wa in kana ga'ibu wa huwa hadir ko da baya nan yana nan domin kalbu mutu aljibun bina zuciyarsa a nan take da'ima na san ba a na thank wallahi saboda ba mutumin da zai kira mutane ya zamo bai halarta wurin su ba ya yiwa haka to mu ma muna cikin zuciyarsa kamar yadda yake cikin zuciyarmu kuma alhamdulillah ga shehanai sharif sharif falaki dama ina allah allah ya zo na yi magana sau da minti biyu ba sai gashi nan ya zo saboda na san za su zo su rike wurin shi ne nake ce masa da gurman sa nake yi a kuma kuma zagi shi ya shigo filin wato saboda gaskiya a kuma muke bukata taimako a cikin hadara ga shehanai ga sharifai ga hulaba'u da julala'u kurama'u udaba'u aminuna alimuna nafi'una azzakiruna almunqadi'una min kulli shay'in sirra alladhina hadaru fi hadhihi الاحتفال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم علم الله كلا باسمه وعينه واصله نسال الله بان يرجعنا الى ربنا سالمين دائمين راجعين في طريقه التجانيه وفي طريقه الابراهيميه التجانيه اللهم انفعنا بذلك السلام عليكم ba zan yi dogon magana ba kamar yadda mai magana ya faɗa lallai ina cikin mijin ne kusan abin da ana tafiya wannan namance yau ne wallahi kuma ga komi yana hannuna dan shekaran jiya na dawo daga birnin zan sake tafiya a sai na kira shi ya gaya min yaushe ne zai ce yau ne to da yau din da yau ne zan dawo daga wani tafiya kuma sai na fasa tafiya saboda gudun kar in je in dawo in gaji ba zan iya zuwa ba saboda haka muna fatan aiki ne wanda yake kanmu ga baki daya to mutum zai iya abin da zai iya ne kafin ka yi wani yayi kuma haka za ka yi ka tafi ka bari balle a cikin faidatul hasan abin abbasi shehu rahim radiyallahu ta'ala shi shehi Allah ya kara masa lafiya a kullum na auna shi da waɗansu abubuwa shehanai guda uku wanda na sani a cikin mu'amala shehu ɗahiru ban ga wani waliyin da yake tafiye-tafiye irinsa ba da irin kuma juriya da karfin halinsa sannan zai cewa amir bauchi shi ma mai yawan tafiye-tafiye ne ba mazauni ba ne sannan shan a baya shi ma mai yawan tafiya ne ga girma mu ga shi ba mu kai su shekaru ba amma muna sai mun hada da baya sai mun hada da baya wannan abun shine nake ganewa irin wahalar da suke yi dan mutum ba a sa shi a cikin irin wannan ba gaskiya ba zai iya ganewa ba duk abin da aka faɗa masa ba zai gane ba kowane irin abu tare muka tafi kaula kowane shekara tare muke tafiya kaula kusan shekara goma sha uku kenan wannan karon ma jirgin mu daya wajen tafiya wajen dawa jirgin mu daya muna zuwa da kar kuma aka soke jirgin kowa ya zo airport aka soke jirgin ba jirgin kowa ba wanda bai sha wahala ba to wanda suka san abubuwa wasu suka je gidajen abokanan su suka ba sai da safi aka ce muna da jirgi karfe biyu karfe sha biyu na rana mun dawo sai na gani shi yana fita daga airport na ce shi ya haka wannan irin mukusi haka ya ce gashi na yadda Allah ya dabu na ce haka Allah ya dabu to ba mu iya barin airport din ba sai karfe ɗaya sauran ɗaya da minti hudu na dare wannan ka ga mutum yana shiga nan yana shiga nan tun kana cikin hayyacin ka har ma ka zamo kawai maslubul iradati wannan cikin Allah da manzan Allah kuma a cikin irin shekarunmu irin abin da suke kenan wanda kuma su ne kamata a ce sun yi ƙasa mu mun taso haka gashi nan an gajiya to wannan abinda nake fata Allah ya kara masa lafiya tsawon rai lafiya arziki a tafin hannu dama shi arzikinsa ba cikin zuciya ba ne a tafin hannu ne domin wanda kaga yake bazzalantar da dukiya to a tafin hannu ne in a cikin zuciya ne ba zai iya ba don arzikin da cikin dukiya ajiye shi ake yi arzikin da yake hannu shi ake aiki da shi Allah ya yi mana haka don farta ba manzo Allah Allah ya zama da shi lafiya zan yi magana kaɗan don ma ga insha Allah yadda nake zata dama ana tafiya ne silan an silan ga falaki in Allah da zai karbe daga baya zai yi abubuwan da zai izinin lai a farkon manzala sallallahu alaihi wasallama ni farki ni magana kan manzala ne kuma kan dari ka kai ka kan manzala na wani ya kan dari ka kai kan manzala zan fara daga rijiya sai rijiyar ta cikin darkun ta zama kogi ko albiru wal auliya wal bahar wal ruwa rijiya waliyai ne kogi shi ne annabawa menene hadafinmu da soyayyar manzala a gyaran zuciya ne hadafinmu da son manzala gyaran zuciya ne idan zuciyar mutum ba ta gyaru a cikin tafiya zuwa ga allah ba to ana nan ne kawai ana nan ne matsalar mizanin da mutum za a gane inna salatu tanha anil fahsha'i والمنكر سيتي ولذكر الله الأكبر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وانا شيني موازن شيني تأسيس البناء وانا دقبن دا الله يجينا بابا هنزل إيه المساوى صلى تنا حني قمونا أيكي تنا حني دكان أشرارنشي دكان فاسقنشي صلى تنا حنوا idan kana son ka ƙara ƙarfi wala zikirun lahil akbar ka hada da zikirin Allah ka hada da zikirin Allah bayan kana sallah za ka samu istiwa'i abin da ake nema a wajen mu ana neman mu gyaru ne mu zamo fatashabbahu illan takunu mislahu inna tashabbaha bi rijali balahu shi ne shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne ke cewa ajubul ajubul bala na zaga duniya baharan wa barran cikin ruwa da sama dutsuna da kan hanya me yasa ya ce ina yawo ne don in dasa wa'inda za su gaje ne in dasa wa'inda za su gaje ne wato in sa la'abarin jidil jadidi misala in je in ake wa'inda su yi gado irina wani irin gado ake bukata babu abinda shi ibrahim ya zo da shi kamar lokacin da ya shiga fas lokacin da ya ziyarar ya shi bayan shautu jami'ar radiyallahu ta'ala sai suka ce masa ibrahimu ya ce labbaikun ya ce da mai ka zo mana sai ce in ka zo annabi ya ba mu musulunci shautu jami'a ba mu tarika kai kuma mai ka zo mana ya ce ma ji tu bi shay'in illa bi fahimil jadidi ban zo muku da musulunci ba ban zo muku da wata tarika ba illa bi fahimil jadidi na zo muku da fahimta ce sabuwa wanda ba kusanta ba kusanta wannan sai suka ce da zamu karbe ka zamu yi amfani da kai zamu tabbata da kai wannan mu baya da yayin shau tijani suka yi wa shau ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kenan me yasa kaga ai bai fita daga ka'idan almajirin shau tijani ba a shi almajirin shau tijani kuma wanda duk wulayen duniya in ana neman inda kowa yana katuwa ne to sai zama kamar a kowane ɗariƙa banda ɗariƙan tijjaniya wanda ya kai shawar tijjani wanda ya kai kamar shawar brand da ga ya fito yana da ɗariƙan sa daban duk wata ɗariƙa musamman kamar ƙagiriya in kai riƙa ka riƙa sai ka fito da ɗariƙan ka amma ɗariƙan shawar tijjani baka isa ba ɗariƙan baka isa ba dalili ɗariƙatul mahabi wa ridwani usisa bis sunnati wal furqani ɗariƙa ce muhammadiyya hatamiyya muhammadiyya hatamiyya ita muhammadiyya ce ahmadiyya ce hatamiyya ce wato dukkan an dukkan waliyan duniya kaf da baki ɗaya sun karɓi ɗariƙunsu ne min sayyidina rasulullah amma biwaci da sayyidina ali bin abi talib karramallahu wajahu amma wannan ana shehuka ana murabbika wannan mubasharatan ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine ana shehuka ana murabbika ni ne shehunka ni ne mai maka tarbiya saboda haka ka karba a wajena sahabika a sahabi wa fuqara uka fuqara'i wa talamizu ka talamizi wannan shine muka samu wannan halara idan an zo ana taba mu an samu wanda suke cewa za su yi ba da tsari kan su yadda su ba da kajiriya su ba da kaza su ba da kaza a duniya wanda yake da wannan guda ɗaya ne mutum ɗaya ne shine ma'ul ainihi ma'ul ainihi shi kaɗai ne a duniya duk wanda ya faɗi haka inda abokin magana mu ne za mu yi magana da shi ba ta fitina ba sai mu ce a babin ijtihadi ka samu ko kuma ka ga manzo Allah in babu ijtihadi ne a ijtihadi ba a kafa dariƙa ba a kafa ɗariƙa a ijtihadi ba a yi in babu rubuta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne to sai mu tambaya hali ya karyata domin duk wanda ya samu fatawul akbar ya ga manzon Allah zahiri to shedan ba zai iya wasa da shi ba balle ya faɗa abu yau gobe ya warware watakila ko an fahimci abin da nake nufi saboda ana an hargitsa mutanenmu ne da yawa wani lokacin da kuje mun kama nan wani lokacin kuje mun kama nan wallahi abubuwan da ake da suwa ne a cikin mu kadai ne mutanen da aka sa ma ido saboda zirin mu ba yankewa saboda nafa'an niyal asharara daha wa saqaliyar jalutuka shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ya faɗa mana an kore masa duk wani asharari amma an koro masa mazaje masu tsoron Allah da ilimi da kuma dacewa shi yasa kowane guri za ka ga an tunkare mu mu ake kai ma hari mu ake kai ma hari to samarka mu kuma da yawan mu masoya ne wasu ma ba su karɓa tsarikan ba in ka tambayi wani kace waye shehin sa bai san baye shehi amma a tsarikan zai iya mutuwa kuma zai je kwaso mana magana in ya kwaso maganan nan ba yadda za mu yi da shi namu ne domin yana son mu ko ba shi da komi soyayya ta isar masa domin mun ga kare ya bi mutanen kirki ya zama dan aljanna saboda haka ashe duk wanda ya bi ka ba za ka kore shi ba kuma ba mu da halin da za mu iya cewa ba sa tare da mu ba mu da hali sai dai duk abin da suka yayi mu sai mu yi kokari muna karewa iya abin da za mu iya abin da ba za mu iya ba ainihin ai Allah ya riga ya yi bika ga dukkan waliyai Allah ya yi bika a dukkan waliyai duk abubuwan da za mu yi na hirji ko na nishauki da ya mana wallahi duk abin da za ka yi za ka yi ne wa kanka amma shi wata jami ya yi maka ya yi wa ɗariƙan gabaki ɗaya tuntuni dama ɗariƙa ce wadda aka gine ta a luɗufu a allaɗifu aka gina ɗariƙa ɗariƙar shauki jami ɗariƙa ce mu'akkasa sabita fil qur'ani wa fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kullu durudat dukkan ɗariƙun amma mu muna da wani irin fadala ne da karama da kyauta da aka yi mana saboda mazajen da suka fito a cikin ɗarika mazajen da suka fito a cikin ɗarika to mu ɗan ɗarikar tijaniya ba mu za mu ce ban da mu ce alhamdulillah in alhamdulillah kullum kawai kai ta faɗa kasancewar ka ɗan ɗarikar tijaniya ya ishe ka amma ba wannan ne kuma zai sa ka ka saba wa Allah ba hadin na ji ban da sun samu rikici tare da sai na Umar bin Khattabi sai na Umar akwai wata mata karuwa ce a Makka ta taso daga makka ta zo madina ta zo wajen manzo Allah ta ce tunda kuma bar gari mun shiga damuwa ba mu da abinci ku taimake mu manzo Allah ya ce an ta abinci a bata bayan an amsa abinci an bata sai da ta koma makka sai hajji bin abi balta ta ya rubuta mata wasiƙa ya ce ki kai wa mutanen makka naji manzo Allah zai kai musu hari ta fita ta yi nisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Jubair a tsayin jin awa ya kira sai na ali ya ce ku je ku tsaye wannan mata da ta fita ta fita da sirrin mu na cikin gida ta fita da sirrin mu na cikin gida aka je aka same ta akan hanya aka tsare ta aka dawo da ita ga manzo Allah aka kwanci kitson ta aka dora shi ta sai ka ga hadiru bin abi balta aka da ya rubuta sai manzo sai na amare ce ya rasulullahi da an yi ana katulha bannin kashe ta munafiqar banza manzo Allah ya ce a sai ta to hadin da abi banda a tsaye rubuta umu munafiq manzalla ta ayi shiru umaru hadin da abi banda ta ya tafi badar zai iya yiwa Allah ya zo ya ce duk wanda ya badar ma ba komai ka san manzalla da irin girmansa da karfinsa da komai da komai sa a wajen Allah wanda mala'ika jibril sai ya san koso dubu da ishirin da shida wa manzan Allah shi kadai sai ce masa jibril yana zuwa shi manzo Allah ya ce assalamu alayka ya rasulullah inna rabbaka yuqri'uka salama ubangiji yana gaida kai ya ce a gaida kai in gaya maka duk wanda ya tafi bada daga yau ya aikata komai ba komai komai ba komai dan aljanna ne dole sai mutu a aljanna dan aljanna ne bi ma'ana wanda ya sa a rubuta zunubin ya ce kar a rubuta an cire zunubin daga yau me yasa su tsoron Allah ko kuma sai suka fara sabon Allah tsoron Allah ya kara musu to idan kuwa har Allah zai sa kamar misali a barawa ne shiga gidan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da ya sata aka cewa sunan da yace Muhammad yace a Muhammad ba a sata wannan kayan gidanka ne daga ranar ya kara sata ai kaga an ba shi izini ya kwashi duk abin da yake cikin sai cewa lafiya daga ranar da tuba to kamata yi wanda yake cikin gidan dalika saboda kyautan da aka maka to ka daina sabon Allah ka daina sabon Allah saboda ya kamata ka ji kunyan Allah ne kuma domin ka san dukkan ka zunubi ne dukkan ka zunubi ne to amma kuma ga kyautar da aka maka kyautar nan naka ne hatta an tambayi shauki da shin salatul fati ta samu daraja ne dama tana da daraja ta nake a bisababina saboda mu ne aka mai ta haka bisababina a shauki da shauki ta salatul fati mustafa al-bakari ne kuma a mustafa bakari ya roƙi Allah Allah ya fito da salatul fati ai tana nan tuntuni amma ta samu darajar da ta samu ba ta samu ba sai a hannun wa sai a hannun wanda ya isa a kusa da manzon Allah to shi kenan kaga ko da kai dan dariƙan ne kasancewa ko a ce dan dariƙan tijjaniya ya ishe ka wallahi dan dariƙan tijjaniya ya ishe ka ka mutu a dariƙa babu wani dan dariƙa wanda yake a nan martabarsa babu shi inda ka tabbata ni kawai shi kenan ka kai shi ne bai batu minna bi alfin wa alfarhu la yuqawwam bidaya to amma ka san sulukin ka san adadin ka san sulukin ka san adadin maimakon mai adadin ya sa maka adadin ya kazo kai fanta kari ka dauki ladabin da da kafarka me kai ka rusa abinda aka maka an maka alheri baka san an maka ba to abin da ya kamata mu a halar dariƙa musamman wanda suke karanta dariƙa ya kamata mu kiyaye martaba mu kiyaye martaba domin na ga sai da aisha radiyallahu ta'ala anha akwai talhat bin ubaidillah wannan dalha guda biyu shi ma al-ansari ne kamar dalha wanda min halu bashiri na janna shi ma al-ansari ne ya ka sai da aisha ya ce in maza Allah ya koma da Allah zai aure ta wannan tunanin ne ya ce in maza Allah ya koma da Allah shi yana kamu zai aure ta wannan tunanin ne a zuciyarsa shi ne dalilin da Allah ya saukar da wazuwa jihu ummahatun lil mu'minina daga yau kar wani ma ya kara tunani matan manzan Allah iyayen ku ne iyayen ku ne to daga wannan sai da ya yanta bayi sittin. saboda wannan tunanin saboda aishi gurbinsa ba irin musulmi ne je kana yi ka ba domin ya san gidan manzo Allah ya san manzo Allah yana mu'amala da manzo Allah ka yi ka fara saba'in wani bane sai da ya haƙi su goma akan Allah ya shafe masa wannan tunani da ke cikin zuciyarsa dan dalilan tijariya idan zai sabawa Allah ina ganin in ana istighfari dubu ne ya kamata ya yi dubu saba'in ya kamata ya yi dubu saba'in saboda tsoron Allah saboda in kuka haɗa ido da shauki sai ne ce kai ne na roƙi abin da Allah ya mun haka ka zo ka yi wannan me za ka ce ka kana shauki dani narkewa za ka yi ko za ka fata suwa ya za yi ya za yi ka san shi dai mai kunya in dai kai abin da ya kamata ka ji kunya in kuma gamu da wanda ka yi ma laifi ya za ka iya sai da aisha radiyallahu ta'ala anha tana cikin wanka sai aljani yana kiwonta yana kiwonta min jinin nisibina ya musulunta sai yana kiwonta tana wanka da ta fito ta ganshi sai ta sa aka kama shi aka kashe shi sai aljanu suka zo suka same ta kin kashe mumini ta ce da mumini ne zai ga matar annabi tana wanka ya zo sai suka ce ai ta zo ya zo ne yana gadin ki akan wannan sai da ta yanta bayi sittin bayi sittin saboda kunya kunyan Allah ta moya muke dan Allah ya muke a wani gida muke kuma mun san kyautar da aka mana idan mutum ya san kyautar da aka mana ya kamata ya yi godiya ne shi yasa ake son rubiyatul minnati rubiyatul minnati ka san irin kyautar da aka maka saboda ka san girman abin da kiyaye shi ya kasance mu alhamdulillah mu yaya ne na ɗariƙan tijaniya abin da muke so mu zamo irin su ko ba mu kai su ba ba za mu kai su ba domin su ba maganan aikin haramun suke ba makaruhi ne suke tsallakewa makaruhi ne suke tsallake shi a matsayin haramun amma ba haramun mujarradin haramun su shige shi wallahi ba shi ba makaruhi ake kiyayewa to mu kuma ba ma makaruhi haramun din muke nema ido rufe mu bi shi a guje mu kama saboda shauki ya yi jira na shiga nan ko ba ka ake ba an yi adalci mun yi adalci wa kanmu ba mun yi adalci wa kanmu ba ga mai hankali barawo da ya zo shi da gida ya yi sata da dan gida da ya yi sata wanne ne ya laifi saboda cin amanansa ya yi yawa cin amanansa ya yi yawa barawo hukuncin zama da bambanci da wannan hukuncinsa da bambanci to ya ɗan gida zai dinga saba ƙa'idan da Allah yake nufi da kai bayan gashi an maka kyauta kyauta kyauta bila adadi kyauta bila adadi ba muna ba muna buƙatar cewa mutum ya ya karanta ɗariƙa ko dai ya yi karama ya karanta ɗariƙa ko ya tashi sama tsuntsu ya riga ka ka hau ruwa ka yi tafiya kiri ya riga ka ba abin da ake nufi da kenan shi shehin mu abin da ke faɗa shi yasa shi wata jani yake faɗa a cikin ɗibbit diyari wa sal'ani subbaki ma bai ne musulmi wa saki wannan tani wannan mirwaku da shi wata jani yake magana nan ɗibbit diyari wa sal'ani subbaki ma bai ne musulmi wa saki ka tsaya a gida ka yi tambaya mana ka tambaya waye ya riga waye aka riga waye ya riga waye aka riga shi ka tambaya waye yake shayarwa waye ake shayar da shi ka gane in ya kasance waliyan da sun ja ku ne bil abdani to shau tijani ya ja ku ne bil arwahi in wancan sun ja ku ne bil abdani jiki ake gyarawa shau tijani ya ja ku ne bil arwahi da ruhi yake jan ku da ruhi ne domin yanzu nan za ka kai kowane irin matsayi a wajen Allah amma ka bi hanya hanyar kuma taryan taryan duk wanda wadansu a kajirun nan kowa ka tafiye shi wallahi sai ya matsa kansa dole sai ya haɗa kansa wasu abubuwa tukunna akwai wulaya wanda ake nema iktisadiya akwai kuma wulaya wahabiya akwai wanda ƙoƙarinsa ne ke sa ya kai wani kujera ko da kawai Allah ya tafi ne mai sha wani sai dai a ja ka kowa kura ka kan kujera ba aikin ka bane aikin wani ka ne ba aikin ka bane aikin wani ka ne an maka aikin ne to mu duk baki dai an mana aiki ba wanda ya aiki wa kansa to ya kamata in ka shiga sai ka giya ka samu gidan gado in ka shiga gidan ya kamata sai kamar ɗan fenti ma ko tun da ka baka iya ginawa ba to kamar fenti in kuma baka iya fenti ba to kar kai kaki ka riga tofawa a cikin gidan bai kamata ba domin kai kaki ka tofa ya ce da mai gidan ba haka yi gidan ba amma yana mutuwa sai ya mabu ta barbari ko ba haka bane to sai ka bari karka yi kaki kuma ba za ka iya benci ba to bashiyar da ka samu bashiyar da ka samu yi istighfarin ka ɗari da safe salatin fatin ka ɗari la ilaha illallah ka ɗari kwanta ka yi bacci la'asar ma da yi istighfarin ka ɗari salatin fatin ka ɗari la ilaha illallah ɗari kwanta ka yi bacci lokacin wani ba wanda ka zaɓa ko bayan asuwar ko bayan la'asar ko bayan magariba salatin maratin ka yi yadda aka ce maka ka kiyaye shi kana ka kwanta da bacci in aka ce wa kone ka ce kana fatan ka kwanta cikin dalilin tijaniya ya ishe ka ya ishe ka wallahi daga ran karka ka jefar da carmin ka manta da shi wallahi sai a lokacin kawai wallahi sai ka tashi a cikin dingima dingiman waliye yau mai kiyamaci wallahi to ashe kenan gyaran mu shine Allah idan muka yi haka za mu samu abin da muke nema kuma mun samu amma mutum ne bai san kyautar da aka marba duk wanda aka bashi a dukkan wani wanda aka bashi kyautar da ya daya ya samu kyauta dukkan wanda ke zaune a nan ko ka mallaki miliyan ɗari wanda yanzu baka kyautar miliyan ɗari kasan ya ba kyauta to shi kenan kyautar da aka maka nan na miliyan ɗaya me aka gani aka baka aka wuce wani wanda bai kai ka ba wanda an wuce wanda bai kai ka ba a bashi ba aka zo wajen ka ai sai ka gane cewa Allah ne ya nuna ka Allah ne ya nuna ka saboda haka sai ka gode wa Allah shehu ibrahim radiyallahu ta'ala yana faɗa a cikin ruhul adadi yana cewa la tafrahan bi an ummin unibta wa tafrahan ma an ama in al'alta in na nuna ba ka godiya ka kai godiya ni na ka mun godiya na shari'a saboda ba dan na ka ba ka san ka ba amma waye za ka na hakika ko Allah subhanahu wataala
la tafrahan bi an ummin unibta wa farha bima an ama in al'alta wafraha bima an ama in akalta to duwayen nan majazi duwayen nan a suruk hanyar da mutum zai kai kenan la nastakitu illa da'awi kar mu koma baya ka zauna wata rana a cikin shehananmu ne an kira wani aka ci kai yaron nan kai yaron nan shehu balarabi musau sai ce waye kuke kira yaro ya ce wancan ya ce bai karɓar da dukkan tijjani abin da ya karɓar da cikin ɗabi'a akwai yaro ne
a cikin ɗan ɗabi'a akwai yaro ne sai dai a samu da babu ne kawai ya amma babu wani ɗan ɗabi'a wanda yake yaro babu shi babu shi ya sa shi Ibrahim Shauja ne ke cewa al-ibaru minna al-idbaru minna in kaga mutum tare da mu muka so shi in kaga mutum yayi bayan mu muka ki shi duk wanda kaga yana cikin ɗarika kan shi ne ya jawo shi ba wai ƙoƙarin ka bane a'a shi ne ya so ka ko ya jawo ka al-ibaru minna al-ibaru minna mu jawo ka mu ne mu kore ka mu ne sufayin bi misalihin da baki dai suna cewa ayi al-mu'ajidu anna kai mai kau da kai gabarin kana zagin kana zagin mu inna iradika minna kau da kai da kake gabarin mu lau aradnaka da mun nufi ka ja'alna kullu ma fi ka yuridna sai mu sanya duk abin da yake tare da kai sai dai ka taso ka zo ga shi na mun kawo kan ai abin da za ki haka da zamu yi to dalika dalikatul mahdi al-fadl war-ridwan dan dalika mu tsaya mu gane abin da ake nufi da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ya mana aiki Shehu Ibrahim ya kakkafa mana wakilai wanda na yi maganganu a kai a cikin tsarin da shehu ibrahim ya yi tsarin da shehu ibrahim ya yi a cikin tsarin da shehu ibrahim ya yi irin su shehu man tijjani zangon bare bare wanda mun yi magana da shehi na shehu man lawan wata rana littafinsa da yake saman gidansa da shi da shehu ismaila halifa da kuma malam wani ne mutum shagamu ne su uku ne marubutansa a lokacin su rubuta adadin littattafan da yake cikin labirarin sai da suka yi wata uku
a labirarin shuman tijani amma akwai ranar shuman tijani ya rufe labirarin ya ce alhamdulillah duk abin da ke cikin nan yana girgin duk abin da ke cikin nan yana girgin wannan suna daga cikin almajiran shehu tijani almajiran shehu ibrahim mun yi magana da dr ibrahim magali wata rana Shehu Ibrahim Sani Maiduguri ya tafi Sudan sai je maktaban Hassan Turabi da ya je maktaban Hassan Turabi daga wannan kofan zuwa can shiga yana tafiya kawai a cikin maktaban yan hukumar sai ya ce wa Hassan Turabi ba littafi kaza da kaza da kaza a cikin maktaban ba littafi sai ce wallahi ba sai ce maktaban ka bai cika ba wannan almajirin almajirin shehu abul fatai abul fatai almajirin shehu atiku ne shehu atiku almajirin shehu shehu rai wa'annan irinsu a afirka sai da shehu rai ya kafa guda 528 a afirka 528 kyautar da allah ya mana a cikin nan najeriya sai da ya kafa guda 110 ɗari da goma wanda a cikin almajiran shehu ibrahim akwai shehu ya hayali kowane awa yake ganin manzala kowane awa yake ganin manzala kowane awa yake ganin manzan Allah a awa 24 yana ganin manzan Allah su 24 a zo a yi mana gadaran uba a ƙarya ne a ƙarya ne ko a zo a faɗa mana wata magana ai sai dai mu kalli mutum kawai mu kyale shi kamar yadda iyayen mu son kalli mutane a yara wannan yasa nake ƙara maimaita magana ta a ko'ina ba ma haɗa ba ya yiwuwa a haɗa wani da uban mu fito taka mutum ba kowa ya ce zai iya yin abin da zai iya a iya babu laifi ya faɗi ubansa amma ƙarya ka kawo uba irin namu ƙarya ne babu shi babu mu Allah ya mana kyauta 'yan ɗarikan tijjaniya faidiya ba wanda zai ce maka annabi mutum ne kamar shi babu daga mu har 'ya'yan babu 'yan ɗariƙar tijjaniya mu Allah ya ma kyauta in ba wanda ya tafi yawon karuwanci ba ya ce maka iyayen manzan Allah 'yan wuta ne babu a cikin babu a cikin mu Allah ya ma kyauta ba wanda yake kin sayi na ababakar ko umaru ko usman ko aliyu ko sa'adu sa'idu da hajjul bayru abu wani ko wani sahabin manzon Allah balle ummahatul mu'minina mu kadai Allah ya mana wannan kyauta mu kadai Allah ya mana wannan kyauta amma da musulmi ba wannan kace kafiri amma bai yadda da Abubakar bai yadda da Umar bai yadda da Usman bai yadda da Sayyida Aisha ba bai yadda Sayyida Hafsat ba bai yadda sauran sahabban manzon Allah ba musulmi ne mu ce mu ba amma ba almajirin babanmu ba to saboda haka shi yasa dole sai ka ga cewa ana kai mana hari wannan ya zage mu wannan in wannan yana duk lokacin da izala wani tana son izala wani ma bata cika rabuwa da mu ba kamar izala ce ta kuma da yar dan mana ci mana dinci domin asali idan tana son ta yi fada da shi a kan mu ne ake karɓar madadi daga wajen mu kamar yadda babanmu shine mai madadi wa dukkan wani to wannan shine dalilin da yasa dole mu dinga gayawa masoyanmu su fahimci da muke ka tsaya babanka shine baba tafiyanka shine tafiya gidanku shine gida duk inda aka taba ka ba ka wani illa ce ne wanda ka jawo wa kanka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa